أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة المتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره بقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أسعاد رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقدام فريد دهره على الإدلاق هاتم الهتمين أبو إسحاق على إبراهيم ياس ورضي الله تعالى عن شهي ومربي وقائدي وفهري وملاذي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والبركة برجاه رسول الله ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأذيال أهل الله نرجو من الله بأن يجعل البركة فينا بجاههم يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المحضر والتعد فيه بنظرة تاتي لنا بالذفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميع ما سمعناه ونذرناه في هذا الكتاب حتى ترده إلينا في وقت احتياج إليه الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله ونرجو من رحمة رسول الله وبفضل رسول الله أن يؤمنا بالفضل والكرم والمجد والستر والعافية amin akwai warin da ya zo mana zan fara karanta shi saboda neman tawassuli da waye annabi muhammadu bi zikirar murtaja ƙasafaliya maslaki wazalliliyar mamsha da nuri muhammadin lahul wajen wuda'in ka kursin buzugihi fa'azin bi hairar halki gausi wa munjini zaka'u zuka'in zuh summa hilmun wafiɗinatun karimun ra'ufun dunuhu nasju munshidi bashirun nadirun ƙasimun wahuwa mujtaba bahiyun muhabun mislul laisir مثل الليث المهرج له السجر مثل البرق حين تبسمي وكهف البرايا هو سيبها نبي بل فهو نور والكتاب وكعبة وسر لها المحبوب يا نفس فاقتدي ويسرب بيت الوحي ما زال فهرها بموطن نعل المصطفى بتجددي وبيت رسول الله حجر سماحة ووجهة مهتاجة وأول مرقد مدينته فيها محامد جمعت يوانع حتى دنو لمقتدف اليد ومضجعه فيها وروضته بها ومرقده فيها على أزم بمرقد وأهلاقه الأزمى تبوأ عرفها فلطف وإحسان وحلم لمرشد وأزم وحزم والشجاعة نبؤها كفانا به فهرا ومجدا لمخلد مكين شريف ذا قوي وهو باسل رسول أمين نات نعمة من ممجد له سدوة تدري الأعادي وحكمة تحيل امتياز الحسم سكبة المبرد له سدوة من ذا الله كنا تردل أعدائي tana halakar da abokanan gaba wa hikimatun yana da shi ta hilubtiyazil hasmi sakbat mubridin wa yadfa'u an ahli madinati hawfahum wuqitun wa umintul maka'id mu'tadi wa man misluhu fil khalqi khalqan wa hilqatan aminun وساد الحلق اعظم بسيدي مهيا رسول الله يشبه حالة وتا سابن كام هو النور في الماء بدر توقد عظيم كراديس أنيل مكانة من الله هذا الفهر فهر المسويد هو الكل حقا إن ريت محمدا جلال جمال بالكمال المؤيد فأنت لواء الهند فأنت لواء الحمد حست زيادة ويحب لك التشفيع أكرم بمنجد يا رسول الله عليك صلاة الله ثم سلامه صلاة ترك العبد تاتي بمقصدي لساني كميل عن صفاتك سيدي وجئتك يا محمود هبي ومسندي أحامد مرفوع المقام وهاشر وجليت يوم الحشر أوسع مرقد جميل جليل في المفاخر منتهى بشير أتانا والنذير لدى قدم سنا يا رسول الله كالبرق حتفة من النور نور الحق سر محمد وسكت بنور الله حبا وأسوة ولن تلفنا في غير نهجك نكتدي أنل أنلني مقام الحب والشوق متحفا أفوت رجال الله في مهد في مده أحمد وجاوز بالأمداه إجازة فدفدا ويتهفني قبل السؤال بمقصدي ويزدو ويزدو مديح المصطفى ووداده دعاني وهرسي وكسائي وموردي وصلي عليك الله في كل لحظة صلاة تعرفنا بقدر محمد وصلى عليه الله والرسل جملة نصلي عليه وهي في حلف تكتدي وصلى عليك الله يا خير مرسل به ختم الله الرسالة سيدي هو الجوهر الفرد الذي لا يقاسم وكنز الحفيظ قدره لا يؤدد عليك صلاة الله ثم سلامه بها نرتقل عليها ونسمو بفرقد حق قدره ومقداره العظيم wannan waridin ya zo kusan uku ga watan shida dubu biyu da uku kuma muna ganin ci gaba a hanzarar manzala to jama'a ku saurare ni ina tabbatar muku da wahabiyawa izala wahabiyawa da kowace ma irin siffa ne wanda ba ta fito siffan ahalullahi ba in na ce ahalullahi wanda muka damu da waye annabi muhammadu to ba ma shakka lalacewarsu ta kai inda ta kai domin da su ji kunya a duniya gara su ji kunya a lahira sun ɗauki wannan matsayin dalili zan fara gaya muku wane ne na faɗa baya ƙuddaru ƙuddaru na annabi salihu shege ne musan samiri shege ne zulhuwaisiri shege ne to zulhuwaisiri shine wanda ya bayyana duk wani irin ta'asa da za a iya yi gaba da gaba wa manzan Allah zulhuwaisiri shine wanda ya iya fitowa fili gaba da gaba ya ce wa manzan Allah manzan Allah bai yi adalci ba cikin rabu manzan Allah ya ce illam a adil faman ya adil in ko ban yi adalci ba waye zai yi adalci wafi riwayatin in lam ya adilillah wa rasulahu faman ya adil hibtu wa hasirtu in ji manzo Allah idan har za a zarge ni da ban yi adalci ba lallai lamarin ya lalace taɓewa ya zo annabi fa amsan da yake faɗawa zulhuwaisir da zulhuwaisir nan a riwaya abinda ya zo yadda ya iya faɗa manzo Allah gaba da gaba wannan shine ne mai salula ya yi a kan annabi muhammadu kuma manzala ya faɗi irin siffarsu ya ce inna min bi'ibi haza daga cikin zuriyan wannan ƙaunin akwai waɗansu mutane da su zo daga cikin zuriyarsu akwai waɗansu mutane da su zo yakfuruna ahlal islam wa yad'una ahlal awsan duk wanda yake kan musulunci ya su kafarta shi in bai daidai da ra'ayinsu ba amma ba ruwansu da mai bautan gumaka yakhrujuna min al-islam kama yakhruju ar-ramiyat sami min ar-ramiyat suna fita daga cikin musulunci kamar yadda kibiya ke fita daga cikin silkiya silkiya zan ce manzo Allah wani ruwayi yake cewa law adrakahum da zan rike su la qatalahum qatal adi zan musu kisa irin na adawa Buhari ya rawato Muslim ya rawato Ahmad ya rawato to mu bar wannan menene alamar siffansa ce za'irul ainaini yana da ramin ido nati'ul jabini yana da goshi musallatul ra'asi kansa an aske kassul lihiyati yana da gemu mushammirul izari wannan siffan tun daga zamanin manzon Allah ne dan Allah akwai wanda ya siffantu da wa'annan siffan kamar in wahabiyawa idan wannan siffan sahabban annabi muhammadu ne sahabban annabi ne suka siffanta shi da wannan siffan saboda yana gabansu wannan abin da ya faru ta ku lura yanzu ga wannan waƙiya ta faru kun ji kalman da ya faɗa ne a maimaita shi ba ruwansa da taimakon shehu ibrahim ko shehu tijjani ko shehu abdulkadir ko shehu usman ya ce kai ma sai juna wal'iyaz billahi abinda muke cewa abinda ya shafi wali karka damu sai ka ne dama ba dole ba ne ba dole ba ne in mutum ya yi gida sai ya yi fenti zai iya shiga haka kuma ba wanda zai ce dan ne amma musuluncin shine gidan to musuluncin kuma shine manzo Allah manzo Allah shine musuluncin to idan yace ba ruwansa har manzon Allah ka san an rusa musuluncin kenan sai yazo yace ba yana nufin hakan bane tauhidi ne to mu je kan tauhidin abinda ake kira tauhidi idan sa'alta wai zasta'anta wannan shine tauhidin ko in za ka yi roƙo ka roƙi Allah ne in za ka nemi taimako ka nemi taimakon Allah kar ka nemi taimako a wajen wani shine tauhidin yan izala to duk sun rushe ai ajiya da aka ce za a yin ya nema taimako jiya ba Allah ya nema taimakonsa ba a ya nema taimakon wanda su zo su taya shi wai a kare sunna ko a kare tauhidi amma ba a neman taimakon wani sai Allah to amma kuma ya nemo taimako yi za su alta fasalla wai za su ta'anta fasta in billahi to wannan wani irin ƙudundune ne in ba a neman taimako in dai neman taimakon wani ya zama halal to neman taimakon annai muhammadu shi ne mafi zama halal a hankali kenan a hankali kenan in kuma neman taimako a wajen annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya zamo shirka ne bid'a ne to ashe kuma wanda suka nemi taimakon malaman maiduguri da ina ne da ina ne a zo a taya shi shi kuma mai kira wanne ne mafi girma to mai salula da kai da mabiya bayanka wallahi wa inna jinduna lahumul galibun billahi lazi kowane zama aka yi na rantse da zacin Allah ba yadda za ku yi da mu dalili Allah ya sani mu muna bayan manzo Allah a kadarta ko mun kasa gane karatun manista hada fa asaba falahu ajrani wa manista hada fa asaa falahu ajrun wahidin ku na ku ba babu ijtihadi bane a'a tunaninku to idan mutum ma ya ce manzo Allah fa yace unsur ahaka zaliman aw mazluman ka taimaki dan uwanka azzalimi unsur ahaka zaliman ko larabci ne bamu sani ba ba mu fahimce shi ba ka taimaka ba Allah ya taimaka ba fa a'a hadisin abin da yace unsur ahaka zaliman ka taimaki ɗan uwanka a zalimi sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka tambaye manzo Allah ya rasulullahi zalimu wal mazlumu da zalimi da wanda aka zalunta sai ta to ya rasulullahi mun san ɗan uwanmu da aka zalunta mun san za mu yi taimake shi wanda ya zaluncin fa yace imna'ahu ka hana shi zaluncin taimako ne taimako ne da suran hadisin annabi Muhammad kuma hadisin sahihi Allah ne kenan in tansurullah nasaru ya kira wallahu fi auni abdin ayaya kenan ya za mu yi a bangaren sanin tauhidi tunda ba mu san tauhidin ba kun sani yaya wanne ne za mu fito ta wani hanya saboda haka yan izala kun ji kunya wallahi gashi nan wannan ya fi kusa da mu a ƙadire ne ya fi kusa da mu amma ya saba wa Allah mun taru a kan shi kuma ba wanda ya bashi goyon baya ba wanda ya bashi goyon baya amma ga naku an zo an zauna za a yi wai kun dawo kun koma hannunsa kun zaɓe shi kun bar annai muhammadu kun zaɓe shi kun bar annai muhammadu to ashe wayan an kori kare daga gindin ɗinya ya ce wayan a ci ne akwai wani na ga yana ta ɗuɗɗura shar da shi da da mai salula sai gashi na yau kuma sun zo sun haɗu ina lillahi wa ina ilaihi raji'un duk abinda ba Allah ciki to karshen sa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un amma izala ku sani wallahi wallahi wallahi in da mu zauna da ku so ashirin albarka annabi sai mun ci ku ku sani tun da Najeriya ta kafa zan sake maimaita karatu an buga malaminmu na ɗariƙa mutane biyu sun buga da gumi gumi bai sha ba shi ne kutun bala'in na ƙasar ma bai sha ba an buga da sai umaru sanda a 1971 akan azumi da allura yin allura da azumi da ƙarya gumi ya ce ƙarya ne ya ɗauki littattafai sama da arba'in da bakwai ya je gidansu su bakwai suka taru a kansa da gumi a cikin gidan gumi sai da ya kada shi kasadin yana hannuna yana hannuna bai goge ba kuma billahi la'azimi a koyanzu ana nema yana hannuna yana wajena an yi da shi wa mayan tijjani a kan ƙablu zakin duniya shauman tijjani ya zo da shi da aliyul ƙadi almajirinsa ne sun zo da ya zo ya dinga kafa dalili akan hadisin manzan Allah akan ƙablu sai da aka ce aka bata dakata shehu gibrima ya zo wajen taron amma shehu gibrima bai shiga wajen taron ba sai daga baya shoman tijjani ya yi kace-kace da su da gumi gumi yake cewa bai fahimta ba ne bai fahimta ba ne kuma an sake yi da halifan shau tijjani halifa ismaila da gumin wanda a nan garin ya zo ya huta shau malam ismaila da ya bar kaduna lokacin wannan gida yana hannun ubawaro daidai wajen hotel din nan hill station a nan ne muka je muka zauna shoma lawan lokacin yana tafiya da mashin dinsa suzuki muka je gabansa ya kawo mana kasar din yadda aka yi ce ban fahimta ya ce sai ka faɗa wa mutane baka fahimta ba ne ba taɓa samun wani malamin bawahabi ya hau kanmu ba shehu ibrahim ya ce usabi ƙuhun ma ishtu zan yi gogayya da ku ma dama ina raye wa in amut idan na koma ga Allah yusabiqu um far'i wa fika yusabiqu za almajirai na za su yi jayayya da duk wanda yake ganin cewa shi dan izala ne kuma shehu ibrahim ya ce almajirin shi zai rinjaye domin ya fi kowa sanin annabi muhammadu an fi mu kuɗi amma na banza a ji a karɓo kuɗin cuwa-cuwa a yi duk wani abin da za a yi a ajiye gemu a yi komai da komai wannan ba zai ba zai ba la'is min wala gune min juyi babu abin da zai iya taɓa mu mu in an bar mu da annabin mu annabin shine cin mu shine shan mu shine hirfatina shine kulla shay'in lana kuma shi muka zaɓa Allah yana kare manzan Allah amma mun yadda mu shiga karabka na kare manzan Allah na karabka na kare mai salula an zo bayan shoman tijjani ya gama da guni ya gama da guni shoman tijjani tun daga kaduna gidan lugat house a nan aka yi taron a nan ne shehu gibiri mai yi baki wa gidan ya ce ba za a sake yin wani abu kamar haka ba a nan gidan kuma ga shi nan in ba in allah baya karɓar maganar su har yanzu din ba yi ba shekara hamsin da nawa shehu ma tijjani ma shekaransa hamsin da ɗaya kenan da rasuwa ga abin mun gani sannan shomantiyan ya koma gida sai da ya koma kano tun daga kaduna yana kawo dalilai yana kawo dalilai waridin bai sauka ba da ya je kano sai da ya zauna a kofar gida aka ci gaba da majalisun tukune shiga gida saboda akan kablu halal ne gumi ya ce kablu haramun ne gashi yadda abin ya kasance yanzu uban waye iya waye iya tarewa ga kabrin ƴaƴan kuma yanzu bibiyu suke yi wannan kenan an zo zamanin da Sama'ila Idris an yi mukabala da shi a bukur makaho ne wanda ya yi da shi sunan shi na bakura na bakura ya ɗaiɗai da shi akan jawahirul ma'ani ne ya ja baki ya ce kana ganin cewa dan ba na gani ya ce jawahirul ma'ani a kaina take ya ce ka gyara annatan sabul ismo tarfa ulhabaran an yi wannan a bukur iyayen yan izala kenan wanda ya ɗauko ƙoƙon bala'in daga kaduna ya kawo ta nan jos kenan bai iya kaiwa ba ya sake an koma da shi zaria sun yi da mustapha abdulhakan muntaka kumasi sun taru akan abdulhakan muntaka kumasi sai da abdulhakamu shi kadai ya tafi taron ba waɗansu wanda su karaka shi su aliyu sakwato su waye duk sun ta san masa wallahi tallahi sai da ya karya su shi kadai aka cewa shagari za a sake zama zaman da ba sake ba kenan saboda haka ashibulu asadun dan zaki zaki ne ashibulu asadun la ta haƙiran na sagiratan innal jibala min alhasa la ta haƙiran na sagiratan innal ba'uba tudmi muqlatul asdi in ka walakanta kankani kana ganin bai isa ba innal ba'ubata kun ga sauro tudmi muqlatul asdi idan ka ga zaki yana ihu yana ƙara to sauro ne ya cije shi ga ƙarfi amma ba yadda zai yi to wannan in Allah ya yarda ba za ku iya ba amma wahabiyawa kun ji kunya yan izala kun ji kunya ba gemu ne addini ba a annabi muhammadin annabi muhammadin annabi muhammadu shine shine musuluncin annabi muhammadu shine musuluncin duk abinda ka taba a jikin annabi muhammadu na raina matsayinsa ka faɗi idan ka ce tauhidi ne za mu zo na ji daga cikin abokanai na doktor kabiru tsahi yana cewa in dan na saurara jiya da daddare na son ji abin dan na san da sisan yan izala ba za su so a yi mukabalan ba ba za su ba to kaji a awanu kawai wanda ba Allah ba a awanu wanda suka zo masa wanda ya fita daga zurin Allah kar ya tabi shi yana neman Allah ya taimake shi shi da Allah ne baya neman taimakon annabi Muhammadu to ga waɗansu ƙattun banza sun zo su taimake shi su hamsin hamsin ko'ina ko'ina ya yi kira ko'ina ya yi kira har ma wani yana cewa in ba a taimaki addini kaji wai wannan ne taimakon addini da tauhidi a ya bar annabi amma ta wannan wallahi ɗan izala ya ji kunya kuma wallahi ai ko iya nan aka tsaya mutane uku ne fa suka jigita su duka inda duk wa'inda aka yi duka daga kan abul fatahi junaidu ma nasir wallahi din na haife su wallahi din na haife su wallahi din na haife su to amma ga sunan kwarjininsu su kaɗan su uku ne kacal kun san dalili wato na faɗa musu na faɗawa abin fatin na gaya masa saboda mahaifinsa abokina ne Allah ya rahama shi ko junaidu shi jikan shehinmu ne shemal ibrahim sadidu gaga jikoki ne shi kuma ma nasiru shi kuma babansa shehinmu ɗaya da shi shemal ibrahim sadidu ne shehin babansa shi ne ya zo na ƙarshe ma ziyarar shehi da ya zo ziyarar shehi ya zo da mutane da yawa za su ma shehi tambaya na ce sai aka ce a bar shehi ya huta sai na ce ku bari ya yi tambayansa wannan shine zamansa na ƙarshe a gaban shehi shi shi malam ado musa na ce a bar sauran a yi tambayansa kuka sani ko daga wannan tambayan shi kenan na ce yi tambayansa shehi ya ce mai kace mala harisu na ce a bar shi ya yi tambaya sai kuwa shehi ya yi barin ilimi na ce to kun gani da ba yi wannan maganan ba ta wallahi tallahi da koma da kwana goma shehi ya rasu saboda haka mu muna shan albarka ne karatun ba yawa amma albarkan yana da yawa eh karatun ba yawa amma muna da albarka muna da albarka kuma ba yadda za ka yi da mu abinda dr kabiru tsaye ya ce sun shirya da sisa da wani gwallaga da wani wane ne da wani ma zubairu mai menene duk dai an kirga sai aka zo suka ce wai sun koma bayan su sun fahimci tauhidi ne wai akan yakin tauhidi ne to tauhidin shine to babu laifi ku kawo mutane uku mu ma mu kawo mutane uku in kun kawo biyar mu ma mu kawo biyar yan ɗariƙa in kun kawo takwas mu ma mu kawo takwas yan ɗariƙa a yi a kan tauhidin kuma a yi ƙa'ida in ƙur'ani ne ƙur'ani da ƙur'ani in kuma ba haka ba sharaɗi ƙur'ani da hadisi a je ƙaryen da suke nufin sun sanin to a je ƙur'ani da hadisi a tsaya iyana kar a kawo maganan wani malami kar wani malami ya shigo annabi muhammadu ya shigo to mu ga yadda za a yi jama'a wallahi wanda suke na nike da bayan allah su ne suka kai wallahi wala aqibatu wannan shine eh kuma wanda ya ji tsoron Allah ya gama wanda ba tsoron Allah ne a gabansa ba duniya ce amma mun san cewa wa'annan sana'an su suke karewa sana'a idan na fito maka nace sana'a duk wanda ya gama madina idan ƙwararren ɗan iska ne to ana ba shi contract ne contract ake ba shi kuma abokan ni an yi min tayin ba so ɗaya ba so biyu ba ni an min tayin saboda yawan rubuce-rubucen da nake a ɗakin ƙaba an min tayin wanda ya zo ya min tayin ya yi min tayin cewa ko zan zo tun da kamar nasan larabci zai ba da dama in koma jami'an madina in yi karatu sai na ce mata na hudu ya ce a shi mai mata ba zai iya ba ai akwai 'yan garin nan wanda rashin matan kudin da ake baka in ka fara yin karatun in kudin da ake biyan ka wata-wata duk wata ne ake ba su kudi to idan kana da mata ana kara maka to akwai wanda suka zo suka yi aure don a kara musu kudin wata duk na san su kuma na je har cikin madina na je har cikin jami'an madina na je na sani sannan duk wanda ya zo nan ai na yi bayani na sha yin bayani har mutane suna ganin ina yin tsokana ne ba tsokana ba ne abinda na sani ne baka sani ba kai dan cikin gidan baka sani ba wanda nake mu'amala da su kai baka san irinsu ba amma har kafa albayan albayan wallahi tallahi da ni aka shirya wallahi tallahi da ni aka shirya da ni da malanta ne mu wanda ya kafa 'yan taya ya biyo mu abokinmu ne muna tsaye a jikin wata mashin ɗin dasfa ne na ma'alaji abdullahi abdullahi fuganeza muka tsallako gefen hanya muka zo muka shirya akan cewa za a yi wani abu gashi gashi gashi gashi gashi amma za a biya mu da dala ko a biya mu da riyal ko a biya mu da pounds ko a biya mu da naira wannan hakan kuma mu ukun nan muna nan ba wanda ya mutu shi wanda ya zo da kallon bai mutu ba ni ba mutu ba malanta ne bai mutu ba kuma shi bai isa ya karyata ba saboda an yi da aka zo aka shirya aikin da aka fara rijiyan burtsatse aka fara tonawa shi aka je budewa wanda ya dauki nauyin akwai yahaya wanda yake yin lodi wasu ahlan wasalan a lagos shi ya dauki nauyin biyan kwabarin ɗin biliyon na komi da komi a ja ɗauka komi na sani ba babu wani abin da ya kage kuma billahi lazi in na yi kage kar Allah ya sa da annabi Muhammadu akan abin da nake faɗa yanzu sallallahu alaihi wasallam aka je sai na ce da ya tafi sai na ce manta ne mana ce yanzu duk abin da Allah ya mana duk ni'iman da muke da shi dinnan a kasuwa mu je mu bi wani abu dan cimma buri a kan duniya? na ce wallahi ba za mu yi ba sati da ya yi aka buɗe ba mu je ba rashin zuwanmu sai da muka yi wata hudu ba ma magana da shi a kan wannan shi ne duk wani ɗalibi na albayan a kowane rana zai ci kaza guda biyu ne ɗaya da safe ɗaya da yamma da ƙwai guda hudu da coca-cola wannan yadda aka shigo da abin kenan nake gaya muku don in tada fami a san na sani wanda wannan dalilin ne ya sa isa bawa har yanzu yake gani na da daraja malin isa har yanzu kuma wallahi tallahi bai taba gaida ni a tsaye ba wallahi tallahi bai taba gaida ni a tsaye ba saboda na karantar da shi wayannan abubuwan aka zo dalilin da na sa malam na annabi na ta'ala da abubakar mandara na sa su a albayar kenan ku je ku karanto mana meye suke karantawa ni ne haka suka je aka yi ta tsalle da abubakar malam na ta'ala ya sha saboda naɗe wando fama abubakar ya yi taurin kai sun kori abubakar so uku na ƙarshe na ceto shi kenan tun da an kore shi saboda aƙida ne na cire shi na mai da shi fauka ya je ya gama karatunsa a fauka lokacin shagari ne yake lura da gudun na tura shi wajen dr shafi'u a abu zaria an ce an rufe jarabawa na ce kaje ka samu dr shafi'u ka ce ni ne nake neman alfarman ya je kuma ya zo ya cika ya rubuta karatunsa na ƙarshe saboda ina da kujera a abu zaria wanda shi bayi da wannan kujeran domin ni a abu na yi karatu ana nan ana nan ranan da nake askiran alhamis ne to shi isa sai na ce masa gafa abin da ake baku ga abin da safe za ku ci kaza daya da yamma za ku ci kaza daya da daddare da kwai da kaza da kaza da kaza bai ji daɗin maganin ba da Allah ya tashi gaskata ni ranar alhamis ake mun aski juma'a asabar lahadi litinin ranar talata sai tsinci takaddar tun ba tashi a algadama ba sai ga takaddun baki daya ranar da annazo yin aski wajen ali cinnaka abokinsa ne sai zai ci akar muka lau ya ce ai magana da ka faɗa mun ma ai ba wannan ne kawai ba sai na ce ai wannan na gaya maka ma baka yadda ba na ce wannan na gaya maka ma baka yadda ba sai ce aka ramuka Allah ai yanzu an kore ni na ce an kore ka yace na ce kamar ya an kore ka yace an kore su su shida sai na ce kai za ka koma sai ce aka ramuka Allah ka san da na nuna ma takaddan abin da ya ce mun ce mare yayi aka ramuka Allah kun ce kuna ba mu wannan abin kuma ba ku a ba mu sai ce zan ci ubanka dismiss wannan haka ya ce dismiss wannan kalman yadda ya faɗa min haka na faɗa ba na tunanin in ƙara kalma ɗaya wanda ba haka ba ne sai ce dismiss kawai sai na ce kai da aka koma ya ce malam yadda aka yi akwai ɗan togo guda ɗaya sauran na ce kai da aka koma ya ce ya sai saboda babanka mai shinkafa na ce za ka koma ya ce ba zai koma ba na ce za ka koma ana nan ana nan kuwa mai makarantar sai zo samu malabawa mai shinkafa sai ya ce ka ja wa ɗanka kunne zai koma amma ya koma ya ƙarasa dai amma ba budin ba sai kuma sake runtuma ya zo wajena ya zo sami na ce ai na gaya maka za ka koma ya ce saboda mai ce saboda babanka mahaɗa ɗaya ku faru wannan abin da gaya masa kenan dalilin kuma wasu ya gama makarantar kenan shi ya sa har gobe yake gani na da girma wannan shi ne dalili akwai wannan lokacin da aka buɗe masallacin suka je na mun addu'a ba su san me dalili ba yau kun ji dalili yau kun ji dalili ni na karantar da shi kuma lokacin da ya haddace alƙur'ani a ranan baba usman da ya rasu ana rantsar da ubasanjo a lokacin isa ya haddace alkur'ani uban ya ce zo waje na masa addu'a don ya yi albarka ya sa ya duk watan azumi zai ba da gero da gero da masara kuma ya sa ɗan ya ɗauko a kai ya kawo min gida a fa ya san ni ɗan ɗariƙa ne yana neman albarka kuma ya samu albarka kuma zai ci gaba da samun albarka wannan shine abubuwan da ke faruwa duk abubuwan da ake yi buge ne kun san coca-cola a lokacin silejiwa ke sayarwa to coca-cola a lokacin billahi laji kowace guda ɗaya naira ɗari ake bayarwa a kuɗin budget amma silejiwa ne kuɗinta amma naira ɗari ne wanda kuma suka san allan kenan wannan shine dalilin da aka turo malam muhammad daga sudan don ya zo ya yi odito na makarantar suka jefe shi da asiri ya bar garin ya koma kaduna kuma in faɗa musu waye da waye da waye aka yi din na sani din na sani na sani
to abubuwan da yake faruwa sai ka kasa ganewa shin anya mutanen nan ba wani abu suke ma ba dodon bango ba dodon gona ake ma bauta ba ba shi bane to me na tsoron su me ya dan ɗariƙa da ji tsoron ɗan izala ban san me dalilin da ɗan ɗariƙa da ji tsoron ɗan izala ba babu dalili babu dalili kawai dan mu a cikin waye dan boko haram ba wani a cikin wanda yake boko haram idan ka ga lalacaccen cikin mu yayi boko haram dama kudi suka ja shi suka bashi dan ya aiki wannan kuma kudi yana iya sa da musulmi da kafiri da kowane dan iska kudi zai iya janka kai wani abu amma ba a ka fahimci aƙida ba idan mutum yana ganin cewa wallahi in mun tsallaka ai nasiru ado musa ya kawo misali ya yi magana akan ya yi magana akan muhammad bin abdullahab ko ya yi da ya fara wallahi duk abinda billahi lazi la ilaha illahuwa duk abinda in boko haram suka yi billahi lazi muhammad bin abdullahab ya yi billahi lazi la ilaha illa huwa yayi billahi lazi la ilaha illa huwa yayi to ya da mai da mu gidadawa an danne mu an muna ganin iyayen mu sun bar mu mun yi shiru dan baka yi karatu ba kowa ne bai ba mun sani to duk wanda ya taba duk wanda ya taba manzo Allah za mu taba ubansa
abin da za a yi mu ba ma ba za mu iya ba ma yin wani abu amma lallai mamakin da na yi mamakin da na yi yadda na ga wannan yadda suke fama da shi da wasu 'yan izala amma je ce gashi wai bakinsu ya zama daya wai suna bayan shi suna bayan shi ba bayan annabi muhammadu ba kuma ga gemu zaga-zaga kuma shi ne shi yake kaddamarwan jiya gawa ne ya zo gawa ne ya zo gawa ne ya zo baya neman taimakon kowa ba sai na Allah baya neman taimakon kowa sai na Allah amma ku ji abin baibai wanda baka neman taimakon kowa sai na Allah sai ka tsaya mu tsaya wajen Allah mu gani ai inna hadhihi isabatana ya rasulullah wayannan sune namu eh wayanda suke kare martaban manzo Allah ko ina suke sune namu inna hadhihi isabatana ya rasulullah inna hadhihi isabatana ka rika ya rasulullah kamar yadda ka fada wa rabbul izzati to gafa jama'an kan ya ubangiji idan ka halakar da su to mu kuma idan ka kunyatar da mu to kasan fa za ta lalace ba wanda su bauta maka ba wanda suka sun girma annabinka wa inna jinduna lahumul galibuna ya ibn Allah subhanahu wataala saboda haka na ebo abin da yake jikina ne saboda haka ba zan iya kadewa yanzu ba sai nan zuwa ƙarshe tunda abin ya fito da wannan siga ne to muje babu wani ba wanda ya yi wa annabi rashin kunya ƙarara kamar zulwai sirri babu saboda haka ko manzo Allah ya gaya mana dole zai ayo inna min bi ibi hadha qaumun ya tuna akhiruz zamani a cikin wannan mutanen wannan mutum a cikin yinsa akwai mutanen da su zo ƙarshen duniya duk manzala sai da ya faɗa duk riwayan buhari ya kawo muslim ya kawo ahmad ya kawo a cikin masnad ɗinsa an kawo shi a cikin hadisai da yawa to wani ma bai taɓa sanin waye zulhu ya sirin ba amma damuwarmu da annabi shi yasa ake bada ban taba jin wani malamin ba wahabi yayi magana akan zulwar sirri ba ban taba ji ba kuma ga hadisin a cikin buhari yana cikin sifili na biyu yana cikin sifili na hudu kuma ga shi nan ana cewa ana ɗauka daga farko zuwa ƙarshe har ana sauka to ga munan mun fito ko mun ba wa kanmu wa manzo Allah mun fito mun ba wa kanmu wa manzo Allah Allah ka shaida muna tare da manzon Allah cikin dukkan taharuka ce sakana ce kuma muna sake faɗa su sani ba wanda ya isa ya raba Allah da annabi da dukkan nassin ƙur'ani nassan ba wanda ya isa ya raba Allah da annabi Muhammad babu shi idan mutum yana da dama za a yi ba za mu abinnan ba za mu ci gaba da karatunmu kafin mu sake gamuwa tun da abu ne wanda ana nan tun da ana fage yau wato dukan da ya dace za a yi za a yi Allah ce muke mu Allah rufa mana asiri karatunmu ya kai ruwan lokaci zan fara da haka faslun fi ma yalzamu man dakhala al-masjid an-nabi me yalzimta ga wanda ya shiga masallacin annabi min al-adabi yayi adabi wa annabi Muhammadu siwa ma qaddamnahu banda wanda muka fada wa fadlihi da fadlansa wa fadli salati fihi da fadlan yin salati a masallacin manzo Allah wa fi masjidil makka da fadlan yin salati a masallacin makka wa zikr qabrihi da menene matsayin kabarin annabi muhammadu wa mimbarihi menene mimbarin annabi muhammadu abinda manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa kabarinsa Allahumma la taj'al qabri wasnan yu'badu min ba'di Allah karka sanya kabari na ya zamo gunki da za a bauta masa kaga wannan ya kore dukkan addu'an annabi Muhammadu karfaffe ne duk addu'an da Allah yayi annabi yayi wajen Allah ba wanda Allah bai karba ba saboda haka kuwa tunda manzon Allah ya ce la taj'al qabri wasnan yu'badu min ba'di karka bar kabari na ya zamo gunki ne da za a bauta ma bayana to saboda haka duk tuncirin don da kaga aka yi akan kabar manzan Allah ibada ne soyayya ne shauki ne ba bauta ba ne sannan manzan Allah ya sake cewa la ta ji alkabari idan karku sanya kabari na ya zamo kaman idi malaman fahimtar abin da suka faɗa malaman sufaye suka ce la ta ji alkabari idan kar ku mai da kabari na ya zamo idi daga shekara sai shekara kullum in kuna da hali ku je ba sai shekara da ku dinga zuwa ziyara na ba wannan shi ne wa fadalin sukuna almadinata awal madinati wal makkata da fadalan zama a madina da fadalan zama a makka قال صلى الله قال الله تبارك وتعالى لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقام فيه فيه رجال كو إيه لمسجد masallaci ne usisa ala taqwa wanda aka yi masa foundation akan tsoron Allah min awwal yawmin tun daga zuwan annabi Muhammad shine masjidu quba shine masjidu quba da yawa musabu bin umairin da yawa da yawa da yawa mutane ma ba su sani ba musabu bin umairin shine farkon wanda ya fara yin sallar juma'a a duniya da izinin manzala manzala a lokacin bai bar makka ba ma musabu bin umairin shine farkon wanda ya fara yin sallar juma'a bi izinin min rasulullahi saboda musabu bin umairin yaro ne ɗan gata ɗan gayi wanda in ya tafi anguwa ƙanshin turarensa ma ya ishe ka sai musulunta musulantansa ne ya sa mahaifiyarsa ce mai kuɗin ta hana shi dukiyan gabaki ɗaya ta kwace duk abin da yake don ya kafar cewa maza Allah aka bar shi daga shi sai walki ko benti aka tsiyata shi ya azirtu da annabi muhammadu shi ne manzala sallallahu alaihi wasallama ya ce to ya tashi ya koma madina shi ne wayanda suke cewa wayannan gauga gauga suke cewa wai manzan allah ya shiga madina ba musulmai ƙarya ne mutanen madina ashirin suka zo suka fara musulunta ashirin su suka fara musulunta sai a bai'a da aka yi lokacin da manzo Allah zai shigo madina mutane kafin ya zo madina mutane saba'in sai suka zo suka ƙara shiga musulunci mutane adadin mutanen da wannan 21 wannan saba'in. mus'abu sai aka tura shi ya je ya karanta da su sai zamo adadin sunan manzo Allah Muhammadu musulman da suke madina adadin Muhammadu ne shi ya karantar da su wannan dalilin da mus'abu ya shiga madina kenan yana karantar da su addini kafin annabi Muhammadu ya zo mus'abu a wannan zaman madina manzo Allah ya shiga gidan arkam bin arkam kulsum bin kulsum eh kulsum bin kulsum shine wanda annabi Muhammad ya sauka a gidansa a cikin madina to da ya sauka a gidansa lokacin da ya zo bai tsallaka cikin madina ba ya zauna a nan to masallacin da aka fara shine masjidul quba shine la masjidun usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an tuqamu fihi fihi rijalun wannan masallacin shine wanda aka fara gina shi kafin ginin masallacin manzo Allah tsakanin quba da cikin madina mil biyar ne mil biyar ne shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda yayi sallah a cikin masallacin raka'a biyu a watan ramadana ya yi ta'adilu hajjama a rasulullah ya samu ladan hajji tare da manzan Allah shi ne wannan masallacin ruwa annabi sallallahu alaihi wasallama su'ila an tambaye manzan Allah ayi masjidin huwa wani masallaci ne kala yace huwa masjidi shine masallaci na haza wannan akhrajahu muslim min hadisin سيد أبو سعيد الخدري وهو قول ابن مسيب وزيد بن ثابت وابن عمر ومالك بن أنس وغيرهم wannan suka faɗa wannan lamasjidin usisa ala taqwa min awwal yawmin ahqqu an tuqaw fihi fihi rijalun fihi ikhtilafun wayanda suka ce ibn musayyibin ya ce masallacin manzo Allah ne wasu suka ce a'a kuba ne wasu ka ce zai dubin sabitin ne makarancin ƙura'ani a'a ibn umar ya ce maliku bin anas ya ce haka wallahu alam wani ibn abbas annaha masjidul quba abdullah bin abbas ya ce masjidul quba ne shi kuma ibn abi hatim ya fito da shi cikin almanahil حدثنا القاضي تو ko mu kwan ana tun da mun fara bari mu tashi daga nan saboda wannan masjidin za mu yi maganganu a kansu insha Allah in Allah ya soya da saboda a kiyaye martaban manzala kuma a ga inuwan annabi jama'a me zillin mamdudin ne dala akwai mutumin da bayi da inuwa illawa akwai mutumin da bayi da inuwa sai manzo Allah to shi ake kira zillin mamdud kun ga annabi yana da inuwa to Allah yana da inuwa to inuwan Allah shi ne manzala ina ne gurin da annabi baya gurin ba shi ne inuwan ba? ai shi ne inuwan kuma bai zo siffan babu gurin da Allah baya nan ko akwai to a gaya min gurin da ba annabi man kana Allah rabbahu wa muhammadu rasuluhu in ka faɗa mana waye allanka to za ka gaya mana waye annabinka kuma in ka san waye allanka to za ka gaya mana waye annabinka to annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam da shi ne din nan dai wanda ba a so din wanda wahabiyawa ba sa so amma a baki taryan taryan suna son shi amma a aikace ba sa tare da annabi a baki suna tare da mazala duk wajen hukuncin ci wasu daga ciki masu fushi da fushin wasu ne masu fushi da fushin wasu ne domin suna tafiya ne a kan suna ganin sun gane annabi ko ba su gane annabin ba Allah ya tsalo naka ane ruhu sai ce ƙulin ruhu ya tsalu na ka'anin ruhu suna tambayin ka ya rasu lai wa man ruhu sai ƙulin ruhi min amli rabbi wa ruhu min amri rabbi wa ma'utitu min al'ilmi ruhun nan wakila shi ne mala'ika jibrilu ruhu wakila wani mala'ika ne wanda inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadr khairun min alf shahrin tanazzalu mala'ikatu war ruhu fiha ruhun nan wal aslu huwa sayyidina rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzallan manzallan sallallahu alaihi wasallam
mu dai buɗe a kan annabin kowa ya kama abin da ya kama muna fatan kuma ubangiji ya ganar da mu ya sanar da mu kar ubangiji ya kunyata mu albarkar sai na rasulullahi Allah ya kai mu yau matubular sara'ir fama lahu to mun ko muna neman nasaru a wajen shi yawa mun ko muna neman nasaru a wajen shi ar-rasulu huwa shi ne yudafi wa anna Allah ka taimake mu hasbin muhaiminu wa hasbin waƙi hasbin subhanahu ya bal ma yuwaddau wa laysa lil abdi sa'udu bi annahu innani bagalu wa lil qadiyu limasuhu ya ya ya ولا يكون غير ما تريد أرى العبيد كيف تعار المريض وكيف تنزله ماذا يريد إذا تجي من العدو هنا عذر إنه يعاد الدين لا تجي من آثاره ليدا فقد بقى وعد من الإنادة أمر قال منكرا عليه والرسول أما لديه والجود ميسولي وزني خيري والكسر من الوصول ميلي إما الجليل ملجاه وسندا إنا بني أمر دعوة السمد أرانسرا قريبا يأتي كل الإذا والأبدع ذا موتي متين يا متين يا متين لقد أجبت واسمع أكون لا علم لا مال ولا جاه ولا حول ولا قوة للعبد ولا وكيل يا وكيل يا وكيل أنت الذي تسمع ما أقول وللذين نبت منك أجل فإنما أخذت لم يعجل يا رب بالماء الدم أسره وهم الذي قاربه ونصره وعالي وسعدي الأبرار اللهم صل على وبلغنا سلما سمعنا سلما سلما